أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا أكو قوة رمضان وتنترى أجير وتنين شكرة مسلمتي هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da takwas ga watan biyar miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul nisa a suratul an'am afwan suratul an'am mun tsaya a aya ta 64 zuwa ta 65 a shafi na ɗari da da talatin biyar, a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ce qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون
الله يتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل كتيد سوء huwal qadiru Allah wanda nake kiran ku ku bauta mishi shi kadai shine adda cikakken iko domin ya kawo wato a cikin aya da ta gabata suna wanda yake kumshe da ma'ana ta uluhiyya dan ya ce qulillahu yunajjikum minha to Allahu al-ma'luhu bil haqq wanda ake bauta ma da gaskiya to huwa wanda nake kira ku a bauta mishi shi kadai alqadiru ala an yab'atha alaikum azaban min fawqikum yana da ikon ya turo muku azaba muka ce min fawqikum ta sama da gare ku ma'ana abinda zai iya zuwa daga sama azaban da za ta zo daga sama aw min tahti arjulikum ko ku ta karkashin ku an gane ko mun bada misalai duk da yake ibnu jarir ya kawo wata riwaya daga ibnu abbas min fawqikum mutanen da suke saman ku masu iko a kan ku an gane ko ba iko kawai na ƙasa ba akwai iko na gida akwai iko na abin da ya kama da haka aw min tahti arzulikum ko na ƙasa gare ku kamar ƴaƴan ku ya zamanto su bijire muku su ƙi muku biyayya to amma duk da haka wannan ma'ana ta yi nisa kwarai ibnu jariru tabari rahimahullahu ta'ala shekul mufassirin ya tafi kan cewa a ɗauki azaban min fawqihum azaba ce daga sama kawai ba wai zancen mutane ba duk da yake cewa wannan ba zai hana lafazin zai iya ɗaukar ta ba ina fata an fahimta nan sai ayi ɗaukar min babi aula aw yalbisakum shi'a ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala yalbisakum shi'a yukhlitukum ai Allah ya sanya ku ku zamanto ya tudanya ku asalin alkhalqu shine tudanyawa amma na ana nufin shi'an ku zamanto mutane masu ra'ayuka daban-daban waɗanda ba su tabbata ba akan ra'ayi guda an gane ko wannan shine abin da aka yi a jiya mun karanta hadisi na Jabir wanda yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahih Muslim an gane ko wanda ma ina ganin Imam Suyuti ko kuma Jalalaini ya kawo shi anan lokacin da Allah ya ce kul huwal qadiru ala an yab'atha alaikum azaban min fawqikum sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'udhu bi wajhik ina neman tsari daga gare ka ko ba haka ba daga fuskar ka ba mu sai da fuskar Allah take ba amma ana nufin ubangiji gaba daya an gane ko kuma ba za mu kore ita fuskar ba tunda Allah ya tabbatar da ita zuwa gare shi an gane ko lokacin da kuma yace au min tahti arjulikum yace a'udhu bi wajhik aw yalbisakum shi'a yace wa hadha ahwan wa aisar ina fata an fahimta to wannan hadisi Jabir ya fitar da shi duk da yake ina ganin shi ya kawo shi rawahul bukhari wa muslim dan ya hutar da kai an gane ko har yanzu akwai riwaya wadda yake ta Abu Huraira an gane ko tana cikin al-Mustadrak na Imam al-Hakim lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya roki abubuwa guda uku an bashi biyu ba a bashi wato abin nan ba ɗaya daga cikin su daga cikin su riwaya ta Abu Huraira sai ce Allah yalbisahum shi'a na roki ubangiji kada al'umma ta su zamanto masu sabani sabanin da zai kai su ga adawa da kyamar juna fa mana'aniha sai Allah ya hana ni wannan an gane ko a riwaya ta Imam Tirmidhi Allah ya ja'ala ba'sahum bainahum kada ya sanya wato fitina ta zamanto a tsakankanin su ta sabani an gane ko to sai Allah ya hana wannan kenan wannan ya nuna cewa dole sai an samu irin wannan sabani duk da yake kafin mu ci gaba da bayani imamu suyuti ya kawo wani wato wani hadisi anan lamma nazalat qala lokacin da wannan aya ta sabka qala am ama innaha ka'inatun wa lam ya'ti ta'wiluha ba'du an gane ko wannan hadisin yana cikin sunan tirmidhi hadisi ne na sa'ad bin abi waqas amma bai inganta ba malaman hadisi sun tabbatar da sun nuna cewa wannan hadisin bai inganta ba ina fata an fahimce ni to a nan za mu samu waɗansu matsaloli shine wasu za ka ji suna cewa ai wai cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi Allah wani abu kuma Allah ya hana shi wai kuma cikin hadisi wai Allah ya fa mana'ani ko wata riwaya wai kaji ai fa mana'ani ha shi annabi zai roƙon Allah abu kuma Allah ya hana shi to kaga wannan suna kokarin su karyatar da hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam to ku dawo da hankalinku da kyau saboda mun gaya muku ba muna yaki bane da wani ba muna yaki bane da garin waɗansu ko muna yaki da unguwar waɗansu ko kungiyar waɗansu muna fatan mu ga inda dalili yake mu tafi tare da dalili ina fata an fahimce ni domin wannan karatun ba mu san inda Allah zai kai shi ba ba mu san iya mutanen da za su saurare shi ba kenan za mu ba da dalili abinda ya bayyana gare mu ta hanyar alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam akan fahimtar magabata na farko da suke ingantattu Allah ya taimake mu to bari mu bada hujja a alqur'anance kafin ba mu shiga wani wuri na farko annabawa sun roki Allah waɗansu abubuwa ba su same su ba annabi Ibrahim alaihi salam ya roki gafara ga babansa amma bai samu wannan ba dan ya ce waghfir li abi innahu kana min ad-dallin ai roko ne ko to amma kuma baban nashi ya samu gafara bai samu gafara ba an gane ko to kaga wannan yana nuna cewa ba wai hadisi ne ya fara zuwa da annabi zai roki abu ya rasa shi ba annabi nuhu ya roki Allah yana son ɗanai ya kasance daga cikin waɗanda suka tsira an gane ko wato amma kuma ɗan nashi bai tsira ba sai da ya magana da Allah wana da nuhu rabbahu فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم kaga yaro in wannan yana son ɗane ya tsira amma ɗansu bai samu tsira ba hadisi ne fara kawo wannan to mu ƙara gaba saboda a samu hujjoji daban-daban dan saboda wato abubuwan suna kawo su sai kaga kamar shubuhohi na waɗanda ake kawo don saboda nisantar da mutane daga abin da wato dalilai suka bayyana annabi musa ya roƙi allah alhali da ya roƙi allah cikin suratu taha allah ce an baka ko ba haka ba yace rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا التي قال قد أوتيت سؤلك يا موسى نعم باشي كوبا باشي با سو أباكم ولي لوكتي النبي موسى يا رب الله باشي با أإلاني أإلاني النبي موسى يروق الله باشي با الله يقيا منا وتو ولما جاء موسى لميقاتنا wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayka ya roki shiga Allah ko bai ruka ba Allah ce lan tarani walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani to don haka wannan ba wani abu bane ba dole bane wato kamar sun jahilci Allah shin da Allah da annabi wa ya halicci wani Allah ya halicci annabi ko to ya za a yi kowa wato yana roƙo ne zuwa ga Allah ko to shi in ya zamanto duk abin da annabi zai roƙa Allah bai isa ya hana shi ba to wane ne yaron wani ɗaya suke ko ko wane ne ke saman wani jahilci ne Allah shi muna mai kyau shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasu abubuwa da dama ya so ya roƙa an muke shi abin nan gafara an kace a'a ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim an ce mai kuma ga munafikai istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum to sai kuma mi dan haka waɗannan abubuwan muna fatan Allah ya samu gane gaskiya gaskiya ce kuma Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon binta an gane ko wannan na dan taɓa muna misalai ne saboda mu fahimta a alqur'anance dan kan wani yazo ya kewayo muna ya ce wai cikin hadisi an ce kaza cikin hadisi an ce kaza qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'a ko Allah subhanahu wataala ya wato yalbisakum yukhlitukum wato ya shigar da ku asalin alkhatu shiru tsanyawa shi'an jama'a jama'a jama'a waɗanda suke firakan mukhtalifat al-ahwa wato firak jama'a jama'a ƙungiyoyi ƙungiyoyi mukhtalifat al-ahwa mai sabani wanda yake wato son zuciyarsu ya zama to abin wanda yake sabani to kaga anan ma za a iya samu ibnu jarir at-tabari yake cewa da an kace shi'an yace firaqan jama'a mai yawa kenan jam'i ne na firqa ko wahidatu ha shi'a ita kalima ta shi'a tana nuhin wato jama'a jama'a sai an kai shi'an sai an kai jama'a daban-daban an gane ko wato jama'a ɗaya sai a ce mata shi'a in an ce shi'an jama'a daban-daban daban-daban daban an gane ko wa inna ma ana bi zalika kenan ibnu jarir at-tabari yace Allah yana nufi da wannan aw yukhlitu ahwa ahwa'akum an gane ko aw yukhlitakum ahwa'an Allah ya sanya wato so abinda kuke so cikin rayuwa an gane ko mukhtalifatun su zamanto sabani an samu sabani kuma sabani wanda yake ba a samun tausayi tsakanin juna da tausaya ma juna an gane ko wa ahzaban mutafarriqa da kungiyoyi kungiyoyi mutafarriqa waɗanda suke daban-daban wa an mujahid sai ibnu jarir at-tabari ya kawo riwaya daga mujahid al-ahwa'u al-mutafarriqa shi dai ma'ana shine son rai wanda yake daban-daban al-mutafarriq wanda ya ya zamanto ya razaba وعن السدي رواية دقى السدي يتشي يفرق بينكم شيني أو يلبسكم شيئا الله يرر باك كان كانكم أنغانيكو وعن ابن عباس أكوي رواية دقى عباس ابن عباس الأهواء والاختلاف أسا مسري دبن دبن أسا مساباني أنغانيكو وواني تيتي أه تو أنن ‘yan ƙur'aniyun sun ce misali ai bai dace ba a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya roƙa Allah ya hana shi ko ba haka ba sai mu ce musu to nan ku duba ku gani alƙur'ani ma yana nuna wannan roƙon ba a karɓe shi ba a alƙur'anance ina fata an fahimce ni menene dalili a alƙur'anance na Allah ce au yalbisa kum shi'a za a samu sabani ko kuma za a samu sabani ba to sai Allah ce walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida tatami wala yazaluna mukhtalifin tabbas wannan sabanin sai yayi to eh annabi yayi roko Allah ce bai karba kuma ya tabbatar da cewa wala yazalu da mukhtalifina kai ina ka isa ka zo ka ce a'a wannan addu'a dole sai an karbe ta a alqur'ani tana wannan muke magana ina fata an fahimce ni ga hadisin Auf Malik wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wato al'umma su za ta rabu kashi 70 har da uku an gane ko to dan haka ne abubuwa ne wanda an bada labarin su wanda ya tsira shi ne wanda yake alqur'ani da sunna ta manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya tafi akan fahimta ta magabatan farko waɗanda suke magabata na gari an gane ko ba tare da sarrai ba duk da yake hadisin na Auf bin Malik da sauran sahabbai su ruwaito shi wato hadisi ne wanda yake ingantacce Allah subhanahu wa ta'ala ce au yalbisakum shi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd Allah yana dandana masashen ku ba'sa ba'din wato tsananin sashi asalin alba'su shine ashiddatu amma na ana nufin yaki domin wani lokaci yakin ana kiransa wato alba'as ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس da lokacin yaƙi abinda malamai sun ka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Umbur, ka kalla a cikin Al'ur'ani wannan kalima in ta zo, tana da ma'anoni guda biyu. an gane ko unzur wani lokaci ana nufin ka kalla da zuciyarka ba ana nufin ka kalla ba da idonka an gane ko wani lokaci kuma unzur tana nufin ka kalla da idonka ka kalla da zuciyarka an gane ko shi yasa za ku ga malaman tafsiri na da in sun zo kan waɗansu ayoyi saboda wancan lokacin babu ci gaba na na'urori sai su ce ana nufin kallo da zuciya kawai misali Allah ce afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat ba su kallo to sai waɗansu ce a'a to nan kallo abinda ake nufi kaifa khuliqat ba wai su kalli yadda aka halicce ta ba a'a su yi kallo irin mu'jizoji da abubuwa da Allah ya bari a cikin ta a gane ko amma yanzu da lokaci ya kai ana iya a kalle sa da ido ana iya a kalli hikimar da zuci kuma yanzu akwai bincike da ake yi a cikin laboratuwar laboratuwar ana iya a yi scanning a ga yadda cikin cikin raƙumi yake to nan yanzu ta tashi daga kallo daga ido kawai har scanning ana iya yi a ga abin da ake cikin ta ina fata kun fahimce ni domin akwai masu cewa malamai sun yi abin nan azarbabiya Allah shi muna mai kyau sannan al'amru yaqtadi al-wujub wannan yana nufin dole a yi kallo ka kalli hikimar da za ta ja ka ka gane akwai Allah subhanahu wa ta'ala unzur kaifa nusarrifu al-ayat ka kalli yadda muke bayanin ayoyi an gane ko muke jujjuya su ta hali daban-daban wani lokaci a kawo istifhami a ce a ilahun ma Allah bal hum qaumun ya'dilun wani lokaci a zo da abin ta hanyar tsoratarwa dan saboda mi dan saboda su hankalin su ya dawo Allah subhanahu wata'ala ce i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir wani lokacin a kawo abin ta bada labari an gane ko amma labarin da ake ba su sakin saboda su mi saboda su wa'astu da abin da ya gabatu da mutanen da suke gabanin su أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال أجد يا شأكاو مثالي أي كذا أي كذا لعلهم يفقهون دن سبودا وتسسموا فهمتا كلمة لعل أتكين القرآن في الغالب تنظر دم أنا قد أكو أنقاليكو وتنفركو لعل an ce Allah ce ana yin bayanin ayoyi la'allahum yafqahuna to in muka kalla fi haqqillahi ta'ala to tana nufin tabbas domin Allah ya san wanda zai fahimta Allah san wanda bai fahimta ba amma mu bayin Allah ba mu san wanda zai fahimta ba kenan nan la'alla tana nufin tarajji yana yiwa yafqahuna kai annabi baka san wanda zai musulunta ba ko wanda zai fahimta kenan nan tana da ma'ana guda biyu fi haqqillahi ta'ala tufidu alwujub an gane ko wa fi haqqil khalqi tufidu tufidu tama war raja tana nufin tsammani amma wani lokaci kuma su malamai suka ce tana zakuwa lit ta'lil la'allahum yafqahun an yi bayanin ayoyi don su fahimta ko sun fahimta ko ba su fahimta ba sai waɗansu malamai suka ce la'alla cikin alqur'ani a wuri guda ta zo tana nuhin ka'anna an gane ko wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun ay ka'annakum takhludun to la'allahum yafqahuna dan saboda su fahimta su fahimci ayoyi Allah subhanahu wata'ala yayi bayanin su amma ina fahimtar nan za ta yi nisa gare su saboda ba sa son gaskiya sai Allah ce ni
wa kazzaba bi qawmuka wa huwa al-haqq qul lastu alaykum biwakil wa kazzaba bihi qaumuk mutanenka sun karyata bihi da shi shi alqur'ani an gane ko wato kalima ta kazzaba a larabci tana da ma'ana alal aqallu guda biyu in an ce kazzaba ya ƙaryata wani lokaci in an ce kazzaba ana nufin ta'akhara shi yasa ya kawo shi hadisi cikin makama fama kazzaba ai fama ta'akhara sai kai hattara ba kullum kake nufin ƙaryatawa ba to kazzaba bihi qaumuka mutanenka sun karyata bihi da shi alƙur'anin an gane ko domin ya kamata a ce wa kazzaba biha qaumuka don ya ce kaifa nusarrifu ayati to sai ce wa kazzaba bihi domin al-ayati kin nan in muka dauko su muka hada muka hada sai su bamu as-suwar in an ka dauko suwar suwar an ka hada sai su bamu al-kitab to bihi ad-damiru raji'un ila al-kitab wa kazzaba bihi qaumuka mutanenka sun ƙaryata an gane ko kalima ta alƙawun asalinta a larabci ta samo asali daga kama ya ƙumu wato jama'ar da ya ƙumu wato ta hanyar su al'amari yake tsayuwa kama alƙiyamu bil amri wato in an samu mutum ɗaya al'amari bai tsayuwa amma an samu ɗaya biyu uku hudu biyar kaga za a samu wannan likita ne wannan soja ne wannan malami ne wannan kaza ne sai a samu alƙiyam shi yasa an ka samu suna alƙawmu li'anna al'amra yaqumu bihim mun fahimci wannan da kyau sannan kalima ta alqawm in ji malamai suke cewa aslinta tana nufin maza amma ba tare da mata ba fil asli fi asli al-wad' al-lughawi wato aslin da aka azata tana nufin maza ba mata ba ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum tace wala nisa'un min nisa'in an gane ko amma wani lokaci kuma ana mata suna iya shiga amma ba asalin kalmar tasu bace bai wato an tariqat tabaiyya kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin wato suratu annam wajen balqis wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin tace kafirin kaga ita min qaumin ta shiga daga cikin su bi hukmi tabaiyya wallahu ta'ala a'lam Allah ya gane da mu wa kazzaba bihi qaumuk mutanenka sun karyata shi shi alqur'ani an gane ko qaumuka mutanenka to ai ba duk mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sun ka karyatar da alqur'ani ba ko dukan su ne eh wasu daga cikin su ne sun karyatar da alqur'ani to kuma ya alqur'ani yace dukkan mutane sun karyatar da shi qaumuka mutanenka wannan shine ake cewa al'amul makhsus domin kalma ta alqaum jam'i take nufi an gane ko sannan kuma qaumuka an yi izafa shi zuwa ga mi zuwa ga ma'arifa shi ko suna an kai izafa shi zuwa ga ma'arifa kuma ya koma am wa in ta'uddu ni'matallahi ko da mufrad ne an kai izafa zuwa ga ma'arifa ya koma jam'i wa in ta'uddu ni'matallahi balle ismul jinsi wanda ya shafi mutane kuma an kace wa kadzaba bihi qaumuka ko da mun ce mata suna shiga bi hukumin tabi'iyya to kafin ta mai da sha'ab ka san akwai wanda ke son abin ga to ya an kai haka akwai maganganu da dama amma a gurguje waɗansu malamai suka ce wa kazzaba bihi qaumuka za mu qaddara al mudaf qablahu kenan wa kazzaba bihi ba'd qaumika sashen mutanen ka sun karitar da alqur'ani ko wa kazzaba bihi aktsaru qaumika mafi yawan mutanen ka sun karitar da alqur'ani don Allah ya faɗa wa ma aktsaru nasi walau harasta bi mu'minin an gane ko to sai waɗansu malamai suka ce a'a nan za a kaddara sifa ne wa kazzaba bihi qaumuka ai wa kazzaba bihi qaumuka wato aljahiduna li nubuwatika ko kuma alkafiruna bi ayati llahi sai a kaddara sifa domin cikin alqur'ani a cikin lugha ana kaddara sifa ko ina ta zo a wani lokaci in dai an hange ta karatu bai ba zai tafi ba sai da ita to dole za a kawo ta domin nan kaumuka mun tabbatar da ba duk mutane su suka kafirta suka kafirta ba wa min al ahzabi man yunkiru ba'da ba dukan mutane ashe suka karyata shi ba domin akwai wanda suka yi imani da shi amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun to kaga kaga dole sai ka kaddara ba'd ko ka kaddarta aksar ko ka rubuta al jahiduna an gane ko cikin alqur'ani na shafe sifa ko kaso ko baka so ba Allah ya faɗa a cikin suratul baqara qalu al'ana ji'ta bil haqq sun kace al haqq huna wato sifa shi an shafi ta al bayyin yanzu ne ka zo da gaskiyar da bayyananna in baka yarda da wannan ba a'a ya zo a cikin suratul hud qala ya nuhu innahu laysa min ahlika ai laysa min ahlika annajina wadanda za su kira domin tabbas dan su ne shi ya haife shi sai ka gargara wannan sifa ko kuma wato wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba safinatin kin sai ka kaddara mata salihatin domin ba ko ce ce karba ba yace fa aradtu an aibaha وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا كاغا inda bai yi mata aibi ba da sarki zai karbe ta to ta hanyar aibin nan da aka yi mata bai karbe ta ba shi yasa ya zama to zamu kaddara salihatin a gane wannan kenan as-salihun shi yasa ibnu malik cikin alfiya yake cewa wa ma min al-man'uti wan na'ti uqil yajuzu haqqu wa fi an-na'ti yaqil malamai suka ce to wa fi an-na'ti yaqil din nan sai dai in ya ce yalla shi mausufukin shi ake yawan sifa wato shafewa an yi nisba tsakanin shi da abin ga amma dai yaqillu fil lugha a'a ana shafe sifa so da yawa ana shafe mausufu da yawa amma tana yiwa shi ibnu malik yana ganin yalla shafe mausufu shi yafi yawa akan sifa ina fata an fahimce ni wallahu ta'ala a'lam wa kadzdzaba bihi qaumuk mutanenka ko sashen su ko waɗanda suke kafirai daga cikin su sun ƙaryata wa huwa al-haqqu al-hali al-qur'ani nan shine gaskiya ko ba haka ba ba matsalar daga al-qur'ani bace kamar da suke cewa ba lahin golaf ba lahin basa an gane ko a'a ba al-qur'ani ne yake da matsala ba ba al-qur'ani bane ya gajiya wajen bada hujjoji ba malaman bai ne suka daina wa'azi ba ana yi da safe ana yi da rana ana yi da daddare akwai gidajen rediyo waɗanda ke kai ƙauyuka ana shiga daji ana da'awa ana komai amma matsalar mutanen nan ba su da niyyar karfa shine wa huwa al-haqqu al-hali al-qur'anin gaskiya ne qur'anin bai gajiya ba wajen ba su hujja malamai ba su gajiya ba wajen bayani sai dai sarran su ne suke son su bishe su ba za su yarda al-qur'ani ba ina fata an fahimce ni sha'ir yace fala gharwa an yurtaba was-subh musfirun idza lam yakun lil mar'i aynun sahihatun fala gharwa ba abin mamaki bane an yurtaba kaga mutun yana shakka an gane ko was-subhu musfirun alhali ko rana ta fito ko subahin ta fito haske ya, ya, ya bayyana yace idza lam yakun lil aini mar'un idza lam yakun lil mar'i aynun sahihatun in ya zama to mutum bai da ijiya mai kyau ana cewa ga rana ta fito ce a ba rana bace kenan matsalar ba ta rana bace ita tana fitowa lokacin da Allah ya fito amma shi idon nashi ne suke da matsala an gane ko an gane ko dan haka kamar yadda ina ganin busuri ba ya taba kawo wannan a cikin alburda ina ganin cikin alburda ko fal ainu tunkiru daw ash-shamsi min ramadin wa yunkiru al-famu ta'am al-ma'i min saqam ina fata an fahimce ni duk yace ba sai ta mutane amma alqur'anin ba duk hujjar da ake yi ya isa kuma malamai suna iya kokarin su Allah saka musu da alkhairi amma banda masu tuwa da ayoyin Allah wa huwa al-haqqu shi alqur'anin nan gaskiya ne qul lastu alaikum biwakil kace ni ban kasance ba mai tsaro akan ku an gane ko ba ni ne mai tsaro ba ba ni da wuta ba ni da aljanna aiki na in yi da'awa wanda ya gaina iya dauka ya dauka wanda bai iyawa ya bari shi yasa duk mai yaki da da'awa yana cikin shirme domin ba yadda za a yi da'awa ta Allah ta tsaya ku dibi turawa duk yadda suke kokarin su yaki addinin musulunci kwanakin nan aka kashe mutum hamsin a ƙasar New Zealand ko ba haka ba dubban mutane sun shiga cikin addinin musulunci ba ka iya tsare addinin da addinin na Allah ne da haka ka yi kokari ka kawo naka gudunmuwa ci gaban addini ko da kai ko ba da kai ba sai Allah ya kashe inda ya niyya amma kana gani cikin internet addini ya kai whatsapp qur'ani ya shiga internet ya shiga tv ya shiga satellite ya shiga ko ina addinin musulunci ya yadu sallar haramin makka ana yi ana nuna ta a duniya gaba daya ko ba haka nan bane Sheikh Mahmud Khalil al-Khusari lokacin da Jamaluddin Abdul Nasir ya je da shi a ƙasar America White House yake cewa na zo muku da wata tsaraba ina son ku saurara shikenan babu matsala aka ce shugaban kasa ya tashi bayani sai a'a ya zo musu da sako tsaraba suka ce to wace irin tsaraba ce sai ce Sheikh ya tashi karatu Sheikh Mahmud Khalil al-Khusari ya tashi karanta ayoyin Al-Qur'ani sakon Allah ya isa a cikin White House Allah shi mun mai kyau wa huwa alhaqqu qul lastu alaykum biwakil kace ni ba mai tsaro bane akan ku ni iyaka ta wa'azi shi yasa malami in yana so ya ci nasara a rayuwar shi kada ya ce sai ya shiryar da mutane shiryar da mutane yana da hannun Allah kai dai ka ga musu abin da Allah ya ce in kai yi ka kare wanda yake son ya zo a tafi da shi ya zo wanda bai tashi ba kuma ya jira ba mu sani ba shiryar za ta fara zuwa ko mala'ikin mutuwa zai zo Allahu a'lam Allah ya ce li kulli naba'in mustaqar
li kulli naba'in mustaqar وسوف تعلمون Allah ya ce likulli naba'in ga kowane labari annaba malamai suka ce shine labari wanda yake yana kumshe da wani babban al'amari in an ce alkhabar kowane irin labari amma in an ce annaba sai ya zama to labari ne wanda yake na kunshe da babban al'amari shi yasa an ka ce annaba wato akwai bambanci tsakanin shi da alkhabar ta wadansu wato abin nan abin da ta wadansu fuskoki li kulli naba'in mustaqarrun kowane labari yana da mustaqarrun ai waqtu waqtun yaqa'u fihi an gane ko lokacin da zai tabbata a cikin sa wa yastaqirru kuma zai tabbata an gane ko wa minhu azabukum da cikin shi shine azabaku duk labarin da ake ba su na cewa al-qadiru ala an yab'atha alaikum azabun min fawqikum ko ba haka ba sai su ce mata hazal wa'adu in kuntum sadiqina ko ba haka ba itina bi azabillahi in kuntum min as-sadiqina to li kulli naba'in mustaqarrun kowane abu yana da lokacin da zai tabbata Allah ya sanya mishi lokaci kenan ba abin da ake gaugawa bane an gane ko shi yasa Allah ce wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin bayan lokaci zai zo ku gani a nan duniya za ku gani lokacin da azaban zai zo da abubuwan da aka muku alƙawali sannan kuma mi a lahira ma abin da an kai muku alƙawali zai tabbata shi yasa Allah ke ba su labari a nan duniya an ba su labarin za a rinjaye su kuma an rinjaye su kullul ladina kafaru satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannam wa bi'sal mihad an rinjaye su ko ba rinjaye su ba an rinjaye su Allah ya rinjaye da addinin sa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah ce al-yawma kuma ya isa alladhina kafaru min dinikum an rinjaye su ko ba rinjaye su ba an rinjaye su a badar ko ba rinjaye su ba karshe da awa ta fito daga wato jaziratul arab ta yadu a duniya an ci nasara ko ba a ci nasara ba a kiyama kuma li kulli naba'in mustaqarrun lalle zai tabbata wutan nan da suke cewa babu ta ko ba haka ba bal yuridu al-insanu li yafjura amama za ta bayyana gare shi za a tambaye su yawma yud'una ila nari jahannama da'a hadhihi an-nar allati kuntum biha tukadhibun afa sihrun hadha am antum la tubsiruna ai sun ce babu wuta ko to afa sihirun hadha am antum la tusiruna sannan in an ce kiyama akwai su ce ma nadri masa'a in nadhunnu illa dhannan wa ma nahnu mustaqinin ko ba haka ba to ranar tashin alkiyama za a buɗa wa idza ra'u ayatan yastasirun wa qalu in hadha illa sihrun mubin a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamabuthun aw aba'una al-awwalun qulna am antum dakhilun fa inna ma hiya zajratun wahidatun fa idza hum yanzurun wa qalu ya waylana هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون لكل نبأ مستقر سيا تبتا كلمة مستقر واتو أبدا ني تنا إذا منتوا اسم المفعول أنغاني كو سنوكما تنا إذا منتوا أنغاني واتو اسم ظرف الزمان سنن تنا إذا منتوا ظرف المكان duk lokacin da ya zamanto ya fi'ili ya wuce harafi guda uku to da ismul maf'ul da zarful zaman da zarful maka da duk tare suke shi yasa wurin da zai tabbata zai zo lokacin da zai tabbata zai zo aikin kuma shi da kanshi zai tabbata ya koma masdar Allah ya taimake mu an gane ko dan haka dai abubuwan na larabci suna da abin nan daga cikin su kuma akwai azabar da Allah muku alƙawali za ta tabbata bare ba sai kun yi tambaya ba wa sawfa ta'lamun da sannu za ku sani lokacin da azabar za ta kama ku in ta kama ku za ku nemi ayi muku jinkiri Allah ba zai muku jinkiri ba sai Allah ce wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayati wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين kafin mu ci gaba da karatu ina so in yi tambihi akan kalima ta mustaqar wajen karatu in za a tsaya akan kalima ta mustaqar ra'un guda biyu ne da yawa daga cikin masu karatun alqur'ani suna yin kuskure a wannan wurin zaka ga misali a cikin suratul qiyama wannan in an ce harafi za a tsaya akan shi ya zama to guda biyu to kenan lokacin da zaka tsaya akan shi sai ka danna harafin kamar nunul mushaddada in zaka tsaya akan ta ba nunun ɗaya zaka yi ba nunun biyu ne to haka ra'un da harufan da ba su ba misali cikin suratul qiyama zaka ji mutun ya ce yaqulu al insanu yawma idin aina al mafar to in yace aina al mafar ra'un ɗaya ce yayi nutsi da alhali ko ra'un biyu ne ra'un ta farko tana da sukuni ra'un ta biyu kuma yanzu za a yi masa sukuni ila rabbika yawma idhinil mustaqar sai ka sai mustaqar nan ma ra'un guda biyu ne wannan kuskure ne an gane ko wato yaqulu al insanu yawma idhin aina al mafar mafar mafar a san harfin mushaddad ne an gane ko li kulli naba'in mustaqar mustaqar ba a ce mustaqar kaga ka shafi ra'un daya to haka nunul mushaddada haka take in an zo kanta kamar ka ce alaihin domin in ka ce alaihin nunun daya alaihin nunun guda biyu to da yawan masu karatu alkur'ani ba su kula da wannan ba amma ka kwantar da hankalinka ka saurara ka ji yadda ake karantawa an gane ko ayoyin da muka karanta a cikin suratul as-safat wa idza ra'u ayatan yastasirun wa qalu in hadha illa sihrun mubin a idza mitna wa kunna turaban wa idaman a inna lamab'uthun ko ba haka ba suke cewa a inna lamab'uthun qulna am antum dakhilun babu aw aba'una al-awwalun ina ganin a cikin suratu as-safat suratul waqi'a cin ta ne aw aba'una al-awwalun yake wajen karatu na manta sun shigo mini dan haka alarmomi sai ku yi hakuri akwai alarman da shi na nan shi na jiran sai ya ji bannan da za a yi wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina Allah ce idan kaga waɗanda yakhuduna al-khawd shine wato ad-dukhul bil quwwa al-iqtiham wal hujum shine kuda ma al-amari an gane ko shine al-khawd an gane kai alladhina yakhuduna fi ayatina waɗanda suke kutsawa a cikin ayoyinmu cikin suratul nisa sai Allah ya bayanin su wa qad nazzala alaikum fil kitabi an gane ko imamu asim da imamu yaqub sun karanta nazzala alaikum sauran qurra guda goma sun karanta wa qad nuzzila alaikum nuzzila alaikum an saukar muku nazzala alaikum Allah ya saukar muku an gane ko to Allah ce wa idza ra'aita alladhina yaquduna fi ayatina idan kaga waɗanda suke kutsawa a cikin ayoyin mu suna magana da izgili suna magana akan abin da ba su da ilimi kaga kaman mutumin da yake tafsirin alqur'ani bai san bai da ilimi na tafsirin alqur'ani kaga wadanda yakhuduna fi ayatina amma na ana magana kan kafirai amma kuma mutumin da zaka gani ko larabci bai iya bai san littafin larabci ba bai san hadisi wanda inganta ba bai san wanda bai inganta ba bai san ka'idodin larabci ba kuma shi mufassir ne bai iya larabci kuma na minti biyar kaga waɗannan ya kudu na fi ayatina suna kutsa ma'ayoyin Allah ta hanyar izgiri domin idan ka cire tafsirin da ya koya ka kama wani tafsiri bai san abin da aka ce ba to ina malami yake wallahi ai hasara to Allah ce idan ka ga waɗannan mutane fa a'rid anhum ka kauda kai daga gare su wala tujalisuhum kar ka zauna tare su hatta yaqudu fi hadithin ghairi har sai in sun shiga cikin wani hadisi wanda ba wannan ba ana cikin wani zance wanda ba wannan ba an gane ko to wannan aya wato makkiya ce domin nan suratul an'am makkiya ce ko ba haka ba ita ko wannan aya ta cikin suratul nisa'i madaniya ce domin suratul nisa'i madaniya ne amma sai malamai suka ce wani bayani ya zo a cikin suratul an'ami duk da yake ta gabaci suratul nisa'i amma yayi bayani akan abin da ke cikin suratul nisa'i ma'ana nan Allah subhanahu wataala ya bayanin kau da kai za a yi akan waɗannan mutane amma Allah bai kawo hukuncin mutumin da ya mantuwa ba an gane ko babu hukuncin wanda ya mantuwa a cikin suratul nisa'i wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'hum hatta yaqudu fi hadithin ghairihi innakum idan mithluhum shikenan amma nan sai Allah ce wa in ma yunsiyannaka shaytan kaga nan wato na an ka hukuncin mantuwa shi yasa malaman tafsiri da wasu malaman usulul fiqh suke cewa ko da bayani ya bayyana a cikin wanda ya gabata na bayan bai zo da shi ba to za a iya fassara ayar da ta gabata da ayar da ta zo baya ba dole bane wanda ta zo daga baya ita ta bayanin wannan domin wanda ita ka hukuncin mantuwa ta cikin suratul nisa'i ba ta ka mantuwa ba suratul nisa'i madaniya ce suratul an'ami makkiya ce kun gane wannan wa in ma yunsiyannaka shaytan a qira'a wato abin nan ta abin nan ta ibnu amir wa in ma yunsiyannaka shaytan sai ya zamanto yunsiyannaka fi'li ne ruba'i an sa yunsi insa an mantarwa yunsiyannaka daga nassa yunsi tansiyatan jiya mun kawo irin waɗannan abin nan al'auzarikin wa in ma yunsiyannaka shaytan amma idan shaytan ya mantar da kai an gane ko to fala taqud kada ka zauna ba'da zikra bayan tunawa az-zikra ismul masdar ne wadansu malamai suka ce ana nufin az-zikra bi ma'ana at-tadhakkur bayan ka tuna wadansu malamai suka ce a'a az-zikra ismul masdar bi ma'ana at-tazkir bayan tunatar da su da kai domin kai in ka tuna zaka tashi ko kuma at-tadhakkur in ka tunatar da su ba'da zikra ma al-qaumi adh-dhalimin bayan ka tuna ko ko bayan ka tunatar ma al-qaumi adh-dhalimin tare mutane da suke azzalumai a cikin wannan aya akwai abubuwa da ya kamata mu dan tabo na farko wannan al-khawdu fi ayatillahi yana daga cikin abin da zai sa mutum cikin wutar jahannama lokacin da aka tambayi kafirai a cikin suratul muddassir ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين dan haka sai ka gane cewa ashe alkhawdu fi ayati llahi bighairi ilmin ko bil istihza'i ko ma ko ma majra majra zalika zai iya kai ka ga shiga wutar jahannama قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم mun fahimci wannan da kyau ko to wannan mas'ala ta farko kenan na biyu wa in ma yunsiyannaka shaytan kalima ta annisyan tana da ma'ana guda biyu wani lokaci tana nufin mutum ya manta abu wani lokaci tana nufin mutum ya bar abu da gangan domin wani lokaci wato Allah subhanahu wataala ce nasullaha fa nasiyahum sun manta da Allah fanasiyahum Allah ya bar su domin ba a cewa Allah ya yi mantuwa kenan wani lokaci tana nufin astar shi yasa atamuruna an-nasu bil birri wa tansawna anfusakum wadansu malamai sun fassara shi wa tatrukuna anfusakum sai ku bar kawunan ku tunda mutum bai manta da kanshi ba wasu kuma sun fassara shi da mantuwa kenan dole sai ka fahimci wannan shi yasa wato wa imma yunsiyannaka shaytan idan shaytan ya mantar da kai kalima ta annisyan kana iya daukar ta mawdu'i ne wanda ya kamata mutum ya karatu akan shi an gane ko ma'ana yana iya zamantowa mawdu'i na ulumul qur'an ko yana iya zamantowa mawdu'i ne na tafsiri al-mawdu'ul qur'ani kenan na tafsiri ya za mu gane wannan mantuwa an gane ko ta zo a hali guda biyu akwai mantuwa da suke mai kyau ce ni'ima ce mantuwa akwai lokacin da take ni'ima yanzu mutum akwai ababai na bakin ciki da dama waɗanda suka zo suka shafi rayuwarsa da sun tsaya a zuciyarsa bai manta ba da bai kai yau zai mutu amma akwai mantuwa da take ciyo shine mutum ya zamanto yana manta abubuwa masu muhimmanci yanzu kun ji shugaban kasar faransa na jack shirak yanzu ciwon mantuwa ya kama shi ko ciwon mantuwa ya kama shi bai ma san mutumin da ke gaban shi ba sai an ce mai wane ne bayan minti biyu ya manta kuma sai an sake tunatar da shi saboda kwakwalwa ba Allah sai ma aiki ba ba a ganin hafizan alqur'ani ya mance da alqur'ani ko kaga haka to ba Allah ya ma aiki ba to dan haka dai annisiyan asalin kalma ta annisiyan nan ne wani sha'ir yace daga na aka dauko sunan dan adam wa ma summiyal insanu illa li nafsihi wala alqalbu illa annahu yataqallabu ba a sanya ma dan adam suna al insanu ba illa li nafsihi sai saboda yawan mantuwarsa ko ba haka ba wala qad ahidna ila adama min qablu fa nasiya wa lam najib lahu azma duk da yake wadansu malamai sun saba ma wannan sun ce asluha daga at-taharruf ne an gane ko to sannan kuma abin da ya kamata mu gane shine cewa wani sha'ir da mantuwa sai masa yawa wato shine a ina ganin shugaban masu mantuwa yace wa sirtu ansa annani ansa sai da duk kai na manta da cewa ni ina yin mantuwa kaga lamari ya baci akwai wanda kai gare shi mantuwa to mantuwa dai ba ta da kyau a wuraren da ba ta dace ba shi yasa wanda ya manta da Allah sakamakon shi Allah zai sa ya manta da abin da kanshi ma'ana abin da zai amfane shi duniya da lahira wala takunu kallabina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun Allah shi muna tsari an gane ko zunubin ka in ka aikata za a sa ka manta da shi in baka tuba ba ahsahu Allah wa nasuhu Allah ya kiyaye kuma sun mance sai an taita akwashi adashi Allah shi muna tsari da irin wannan adashi ina fata an fahimce ni kuma malamai sun yi sabani kan danganta mantuwa ba a danganta mantuwa wato zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a wurin da bai dace ba sai ka ji wani mutum ya ce Allah ya mantar da ni da in yi sallah ba a ce Allah ya mantar da kai da kai sallah an gane ko sai dai a ce wa sai dai a ce shaytan ya mantar da ni ina fata an fahimce ni a cikin suratul kahf yace wa ma ansanihu illa shaytanu an azkura da yake aikin alkhairi na bai ce Allah ya mantar da shi ba sai ce shaytan ina fata an fahimce ni sannan kuma nan Allah ya ce nasiya hutahuma amma kuma alhali ku mutum guda da ya mantuwa domin yace falan ma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba qala ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-hut ko ba haka ba to kuma Allah ya ce nasiya hutahuma sai suka ce a'a nasitu al-hut shi ya mance ko ya manta da kifi shi kuma annabi Musa ya manta bai tunatar da shi ba kenan nasu ya hutahuma kaka ce Allah ya kuskure Allah gane da mu wa ma ansarihu illa shaytan wasu suka ce to yanzu in an ce Allah ya mantar da kai ba za a ce Allah ya mantar da kai ba sannan kuma shaitan zaka ce ya mantar da kai wuri wanda yake wato na sharri ne to amma in ya zamanto kana iya danganta shi zuwa gare ka in baka danganta shi zuwa ga Allah ba nan aka yi sabani tsakankanin malamai waɗansu suka ce bai dace ba wasu suka ce ya dace akwai hadisi na ibnu abza an gane ko daga babansa ɗaya ne daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi baban ibnu abza an gane ko yana cikin sunan nisa'i yana cikin abin ga abin da na sunan ibnu khuzaima manzo Allah sallallahu alaihi ibnu khuzaima ya kawo shi a cikin littafin sa manzo Allah yake cewa wato shi baban ibnu abda yake cewa afwan salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kira da aminci Allah mata a gare shi yayi sallah wata rana fataraka aya sai ya bar aya fa qala sai yace afil qaumi ubay akwai ubayyu cikin wannan jama'a fa qala ya rasulullah sai ubayyu dan ka'aba yace ya rasulullah na'am ina nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace anusikhat yace bai shi yace bai sani ba anusikhat ayatu kaza wa kaza am nasitaha kenan shi bai yace a'a ni dai ban sani ba shin ayan na an shafe ta ne shi yasa baka karanta ta ba am nasitaha ko ko ka manta fa qala bal nasituha sai ce na manta ta to kaga wannan lafazi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya danganta mantuwa alqur'ani zuwa gare shi an gane ko sannan kuma akwai hadisi na Abdullah ibn Mas'ud wanda yana cikin sahihi Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma ana bashar an sa kama tansau ni mutum ne ina mantuwa kamar da kuke yin mantuwa an gane ko to kaga wannan ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana iya yin mantuwa to da wannan ne sai waɗansu ƴan Qur'ani suka ce to kayo an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mantuwa a cikin Al-Qur'ani ya za a yi shi mantuwa kuma shi da anka anka umurce shi da isar da sakon Allah kenan ma zai iya manci Al-Qur'ani sai mu ce a'a zancen mantuwa Allah ma ya kawo shi sanu qur'uka fala tansa illa ma sha Allah kuma wannan bai cikaro da inna nahnu nazzalna dhikra ba wa inna lahu lahafizuna domin lokacin da shi manzo ya isar da sako to ayat ta shiga cikin kunnuwan mutane kuma an rubuta an tsare ta ko da ya manta bai hana a tunatar da shi mun fahimci wannan da kyau ku yi hattara da masu ƙaryatar da hadisan nan don shubuhoyi gare su har yanzu akwai hadisi na Aisha wanda yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahih Muslim Abu Dawud shi ma ya kawo shi wani mutum yayi karatu da daddare wata rana a wata riwaya cikin masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ma wannan mutumin rahama azkarani wato ya tunatar da ni waɗansu ayoyi asqat wato asqattuha ma'ana na karyar da su ma'ana na manta su to shi yasa suka ce kenan nan zaka ce na manta na manta aya kaza na manta aya kaza sai dai waɗansu malamai suka ce a'a bai dace ka ce na manta ba wannan hususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don shi wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara kai ya kamata ka ce unsituha ko ansani har shaytan domin shi manzo ba irin halin ka yake gare shi ba kuma bai dace ka dangantar da mantuwa zuwa gare ka ba an gane ko sai dai ka ce unsituha an mantar da ni shaytan ya mantar da ni shi yasa suka ce cikin addu'an nan da ake cewa Allahumma rahamna bil Qur'an واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه سيكتي ما نسينا abin da an ka mantar da mu shi ɗagen mantar da mu ko ba haka ba amma baka cewa ma nasina domin manta alqur'ani sakaci ne shi manzo ba zai sakaci da alqur'ani ba dan ko da yaushe yana tare da alqur'ani kai ko in ka ce ma nasina ka yi sakaci in ka ce gaba Allah za a tambaye ka to Allah ya kyauta to a ƙarƙashin wannan aya wato za mu fitar da cewa Allah ya hana zama wato tare da mutane waɗanda suke mutane na banza an gane ko shi yasa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga abi usama ɗaya ne daga cikin sahabbai yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahihul muslim daga abu musa al-ash'ari imam al-baihaqi kuma ya kawo shi daga abi musa shiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innama masalul jalis salih misalin aboki nagari abokin zama nagari wajalisi su'i da kuma abokin zama wanda yake ba nagari ba ka hamilil miski kamar mutumin da yake yana dauke da almisk turare ko ba haka ba wa nafikhil kiri da mutumin da yake wato makeri ne ma'ana yana dauke da wuta ko mai hura wuta an gane ko fa hamilul miski wanda yake yana dauke da turare imma an yuhdiyaka tana yi wa an yuhdiyaka ya baka an gane ko ko ya damma ko ya samma in ji yara wa imma an tabta aminu ko ko ka siya daga gare shi wa imma ko ko tana yi wa an tajida minhu rihan tayyiba ka samu wato kamshi ko wala fi khilqi amma mutumin da yake yana hura wuta ko mutum wasu ke makeri amma dai ba dole ba sai makeri mutumin da yake busa wuta imma an yahriqa thiyabak kana yi wa ya kona maka tufafi wa imma an tajida minhu rihan muntina ko ku ka samu wato rih iska muntina da suke mai wari kaga tun yadda an kai dai zama da muke madaukin kawo hankaci shi ke sa ayi wato farin kai a wata riwaya wa imma an tajida minhu rihan khabitha a cikin riwaya ta imam al-baihaqi to da haka ne wannan yana nuna cewa zama da mutumin da ba nagari ba akwai matsala shi yasa ranar tashin alkiyama za su ce shine majuna an gane ko duk wanda ya zama da mutumin da ba nagari ba sawa'an wane ne shi za a cire majuna ranar tashin alkiyama akwai wata magana wadda tana da muhimmanci a karkashin wannan aya duk da yake lokaci ya fara tafiya sosai zamu kawo wannan magana shine cewa Abu Hamid Al-Ghazali kuna jin Abu Hamid Al-Ghazali sai ne daga cikin malamai wadanda suke sufaye ne ash'ariya ne zamu kawo wannan magana ba dan wai mu mun yarda da sufanci ba ko ba haka ba inda akwai kuskure zamu ce akwai kuskure mun fahimci wannan amma duk mutumin da ya faɗi magana in dai maganar nan tana da amfani a musulunci kuma ba za mu kafirtar da mutum ba sai mun samu dalili waɗanda sun kai gulu cikin sufiya za su fita daga cikin musulunci waɗanda ba su yi gulu ba za su zamana daidai da kurakuransu a cikin musulunci an gane ko imamu abu hamid al-ghazali kuma sai kai hattara akwai muhammadu al-ghazali shi muhammadu al-ghazali malami ne na kasan misra yana da littattafai cikin ulumul qur'an an ba shi ja'iza ta malik faisal ta duniya wanda wato saboda yawan rubuce-rubuce da yake yi kun san tura sun kirkiro free novel an gane ko nobel prize to shi ko sai kirkiro wanda za a ba malamai na Allah waɗanda suka yi ma Allah aiki Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya samu wannan Muhammad Al-Ghazali ya samu wannan Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya samu wannan Dr. Muhammad Sani Rijiyar Lemu shi ma ya taɓa samun wannan an gane ko duk shekara ina ganin suna rarrabawa a fage daban-daban fagen Al-Qur'ani fagen hadisi fage dai daban-daban waɗanda ake hima addinin musulunci hidima to in an ce Muhammad Al-Ghazali wancan na kasan Misra in an ce Abu Hamid Al-Ghazali wancan wanda ya gabata wanda yake na littattafai da dama so ya yi littafi ya sanya masa suna wato Ihya'u Ulumuddin imam al-ghazali yake cewa fa mujalasatil fustaqi zama da fasikai tab'asu ala musawiqatil ala musawiqati dhibaihim wannan yana sa kai ma ka dabi'antu da dabi'o'in su wato ka kwarara tare da su a cikin dabi'o'in su ka tafi tare da su waradi'i akhlaqihim da munanan munanan dabi'o'in su wa huwa da'un dafirun zama da fasikai yace ciwo ne wanda yake koyayye domin addafnu shine wato abin da an ka turbude ko qallama yatanabbahu lahu al-uqala masu hankali ba bu suka kula da wannan ba sai kaga mutum wanda yake mai hankali mai addini na zama da fasikai wannan bai dace ba ka yi mu'amala da su kaɗan daidai yadda za ka yi musu nasiha ko daidai yadda za ka yi wani al'amari da su fadlan anil ghafilina balle mutane da suke gafalallu zama da fasikai ba wani abu ne a wajen su an gane ko iz qalla an yujalisa al insanu fasiqan yace yayi karamci mutun ya zama da fasiki muddatan lokaci mai tsawo ma a kaunihi munkiran alaihi fi batinihi ko da yana kyamar wannan abu cikin zuciya tai illa sai dai law qasa nafsahu illa sai dai shi walau qasa nafsahu da yayi qiyasin rayuwarsa ila ma qabla mujalasati fi yakan da da lokacin da yake zama da shi da lokacin da bai zama da shi ko da a zuciya kawai yake kyama lawaje da farqan fin nufuri anil fasad da yaga akwai bambanci in kana zama da mashayi taba da ba ka san zama tare da masu shan taba to sai ya zama to da kana ce musu kana zama amma kana cewa su kashe haka kai inda kana kyama a zuciyarka har sai an kai in ba ai anniya ba ba ka magana wata rana in ba ai anniya ba za ka ce a baka haka ne ko ba haka ba yace li annal fasada domin banna yasiru bi kasratil mubasharati in dai mutum yana yawan aikatawa yawan aikatawa hayyinan ala taba sai zama to abu ne mai sauki an gane ko abu ne mai sauki wa yasqutu waqruhu sai ya zamanto abkuwan nan zafin shi da mutum yake ji ya faɗi yanzu mutum bai jin komi wasu izamuhu bai ganin girmansa shi yasa Allah ce innakum idan misluhum ai hattara ai hattara da zama da fasikai da mutanen da musu abun gaba ana yi ai mu'amala da su kadan yi musu nasiha ko wani kasuwanci ya haɗa ka da su amma zama da su zai kawo maka matsala ga aya ta alqur'ani ga hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga magana ta imam imam Hamid Abu Hamid al-Ghazali sha'ir yace wala tajlis ila ahli danaya fa inna khala'iq as-sufaha tu'di wala tajlis kada ka zamna ila ahli danaya ga mutane wanda suke kaskantatu masu shan giya masu sabon Allah mazinata waɗanda ba su da aiki sai aikin banza yace fa inna khala'iq as-sufaha tu'di domin ɗabi'o'in wawaye suna na so su cira ta daga mutum zuwa ga mutum so da yawa mutum nagari ya shiga cikin mutanen banza shi ma ya lalace ya kamata mutum lalatacce ya shigo cikin nagari ya zama mutum nagari Allah shi muna tsari da wannan to amma saboda waɗancan lalatattu su suke da duniya sai ka iske hatta da malamai majalisar fasakai su ma ana tashiwa tare da su su ma su samu tasu tarafa ibn la'ab a ƙarshe yake cewa in kana son ka gane mutum to ka kalli abokinsa عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فترضى مع الرضي عن المرء لا تسأل كك تنبي وانيني متون وأبصر قرينه ككلي وانيني أبو جنسا كك تنبي واني كذاني كو واني كذاني تنبي وانيني أبو جنسا فإن القرين بالمقارن يقتدي دومين أبو جينا كو ينيني أبو جنسا أبو جن مالمي يا كما تكسن جميل مالمي إندي مالمي نينا الله تو مكديها وانيني أبو كنسا mashida mai tata fa dan tata wane ne abokin shi dan tata dalibi mai koyon karatu mai kwazo wane ne abokin shi mai kwazo dalibi kasul lalatacce wane ne abokin shi kasul haka ne tsarin rayuwar ki fa innal qarina bil muqaran yaqtadi idza ma sahibta al qawma fashab khiyarahum idan zaka abukan taka yace ka abuta mutane na gari wala tashabil arda kakkar abuta kanci halakakku arda shine halaka ko ba haka ba fatar da ma'ar razi ce ka halaka tare da halakaku Allah shi mun tsari Allah raba karanta ayatu da karshe
وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى ولكن ذكرى لعلهم يتقون الله يقول وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ba wani laifi akan waɗanda suke jin tsoron Allah min hisabihim daga wato hisabin su kafirai malaman tafsiri suka yi sabani anan akan abin da shi wannan aya take rufi domin wato wato aya ta wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa a'ridu anhum malamai sun yi sabani a wajen fassara ta wadan suka ce in ka tsinkaye su to fa a'ridu anhum kada ka zauna ma tare da su hatta ya kudu fi hadisin gairi har sai in sun shiga wata magana sai ka dawo sai ka zama tare da su an gane ko kenan wannan kaga babu matsala tunda an hana ka zama ma tun farko ma waɗansu malamai suka ce a'a wannan aya wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa a'rid anhum ana nufin lokacin da suke yin wannan maganganu kana iya zama tare da su kafin a yi nasu din wannan aya an gane ko a hana zama gaba daya saboda musulmi a makka suna da rauni kada wannan ya zama musu matsala kenan wa ma alallabi wato kenan kada ka zam- kada ka zamna tare da su amma kuma hatta ya kudu fi hadisin gairi kada ka tattauna da su sai sun shiga cikin wata magana waccan kada ka zauna tare da su balle ma ka tattauna tare da su sai sun bar wannan magana ka dawo ka zamna wannan fassara ta biyu ka zamna tare da su amma kai kada ka yi magana ka bari wato in sun shiga wani zance sannan kai ma ka sa bakinka ko kai musu wa'azi an gane ko to shine walakin zikra la'allahum yattaquna kalima ta zikra التذكر tunda ismul masdar ne bi ma'ana tadhakkur kai ka tuna ko tunatarwa to nan ya zamu iya ganewa a fassara ta cewa walakin zikra an ce kada ka zamna to wannan walakin zikra rashin zama kaurace musu zikra la'allahum yattaquna ko ko an ce ka zauna tare da su amma kada ka sa bakinka walakin zikra wannan zai tunatar da su cewa baka son wannan magana in suna girmama ka ba za su yi wannan magana gaban ka ba an gane ko la'allahum yattaqun walakin dhikra la'allahum yattaqun sai da wadansu malaman tafsir suka ce la'allahum yattaqun dan su kafirai su ji tsoron Allah sai wadansu malaman suka ce la'allahum dan su masu ji tsoron Allah su ji tsoron Allah domin rashin zama tare da wadancan yana baka wato mi yana baka tsoron Allah ko kuma in ka zama tare da su in baka tattauna da su ba wannan zai kara ma tsoron Allah amma malamai suka ce wannan wajho yayi nisa la'allahum yattaquna tana yiwa su kafirran su dawo ma hanya ta ubangiji in sun ga cewa abin da suke yi bai dace ba ga dukkan alamu yan uwa lokaci ya matso ina ganin kuma wannan aya dai mun dan samu abin da muka faɗa nan ya kamata mu dakanta abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh